babu tun zaka ta babu akan bayani akan wajen zaka wa qaulin lahi ta'ala haka nan kuma da wannan babu wato asalin lafazin zakatu a lugha ma'ana su tsarkakewa tsarkakewa zakahu ya tsarkake shi wato kuma akan saki zakatu akan gyara akan zaki zakatu akan daduwa akan zaki zakatu akan yabo kamar na ƙur'ani falatu zakku an fusaku ku yabi kawunanku amma shari'a sai zabo ana sakin zakka ne akan wani abu da ake fitarwa wato bisa fuska keɓantacciya bisa tsari keɓantacce wanda ita zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda duk ya ce zakka ba wajiba ba ce to ya kafirta kuma duk wanda ya ƙi ba da ita za a yaƙe shi za a karɓa daga gare shi koda da ƙarfin tsiya ne koda zai bayi zuwa sai an kashe shi kafin a karbi zakar to sai a karbi zakar a kashe shi a karbi zakar haka na a wannan babi za a yi bayani akan fadin ubangiji tabaraka ta'ala
wa aqimus salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku tsaye da salloli guda biyar wanda wannan ayar ɗaya ce daga cikin hujjoji akan wajabcin zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka
wa ƙalibin abbasin abbasin Allah ya ƙara yadda a gare su ya faɗa hadisin da a baya an kawo shi da isnadinsa
da sani abu sufiyan abu sufiyan tsaro harbin ya faɗa min Allah ya ƙara yadda a gare shi fazakar hadisan nabi sallallahu alaihi ya ambaci labarin manzo sallallahu alaihi wasallama faqala yace ya amuruna bi salati yana umartar mu da sallah wadda ita ce kan gaba a duk wata ibada da za a yi da jiki yana umartar mu kuma da zakka wadda ita zakka ita ce kan gaba a duk wata ibada da za a yi da dukiya wasilati yana umartar mu da sada zumunci wal afafi yana umartar mu da kamewa
da suna abu asimin tsaha bin makhladin an zakariya bin ishaqa an yabi na abdullahi bin saifi an abi ma'abadin an ibn abbas radiyallahu anhuma ya karbo daga abi ma'abad ya karbo daga ibn abdullahi bin saifi ya karbo daga abi ma'abadin shi kuma ya karbo daga abdullahi bin abbas Allah ya ƙara yadda a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa amman Allah sallallahu alaihi wasallama ba a sa mu'aza ya aiki mu'azu sai da na mu'azu na jabalin a shekara ta goma daga hijira kafin a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita hajjin ban kwana
ilal yamani zuwa yaman a wata ruwayar aka ce a ƙarshen shekara ta tare ne ya aike shi bayan ya dawo daga yakin tabuka
faƙala manala sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu'azu uduhum ila shahadati Allah ilaha illallah in ka je wajen mutan yaman to ka fara kiransu zuwa abu biyu da farko abu na farko kai kiransu zuwa tabbatarwa cewa ba fa wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba wa ni rasul kuma cewa ni manzo ne na Allah fa inhum ada'u li zalika in sun yadda da wannan sun yi biyayya ga wannan fa alimhum to ka sanar da su cewa ubangiji hakika ya dora musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laylatin a cikin dukkan yini da dare fa inhum ada'u li zalika to in sun yi biyayya ga haka fa alimhum to a sannan ka sanar da su cewa ubangiji ya dora wata zakka a kansu fi amwalihim a dukiyoyinsu wa khadhu min aghniyaihim da za a karbi zakkan nan daga dukiyar mawadatansu wa turadu ala fuqara'ihim nan da aka ce aghniyaihim ya dau umumi ashe ya hada kenan har yara ko yaro ne mallaki dukiyar da yake ta kai nisabi sai a ce a fitar da zakka a ciki wannan ita ce fahimtar malikawa da shafi'awa da wasu malaman daga wannan agani ya ihim din suka ce ashe zakka kenan na wadata na wajaba a dukiyar yaro tunda to zaka ce yaro ba musulmi bane ko za ka hukunci ai da musuluncinsa ko kuma tun an ci a gani ya ihin mawadatan musulmi banda shi kenan ai hashi ashe zakka na wajaba a dukiyar yaro ba sharaɗin wajabcin zakka sai an balaga ba hanafiya ko suka ce a suna da wasu dalilan da suke nuna musu cewa zakka ba ta wajaba sai a dukiyar wanda yake ya balaga
حدثنا عمرو بن عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن وهب موهبي wato raddu ala fuqara'im amma yadda ita kuma ga almajiransu a bisa talakawansu daga na aka gano kenan ashe ba a ɗau zakka daga wani gari a ce za a kai wani gari ba matuƙar a garin nan dai akwai almajirai wanda suka cancanta sai dai malikawa suka ce idan an ga wani gari an samu mabukata fiye da na garin da zakkar ta waje ba to a riba kaɗan a garin da ta waje ba in ya so a ciri mafi yawa daga zakkar zuwa garin da ya fi yawan mabukatan Ah, to shi dai wannan hadisin mm, ah, muslim wato nan gaba buhari zai kawo shi har guri uku da kitabul tauhid da kitabul mazalib da kitabul magazi muslim ya ruwaito wannan hadisin a iman abu dawud ya ruwaito shi a kitabul zakati tirmizi da nasa'i da ibnu majah duk sun ruwaito shi yasa hadisin nan dai duk masu littattafan nan guda shida sun ruwaito shi حدثنا عبد بن عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهبي أم موسى عن بن موسى بن طلحة طلحة مم.
عن أبي أيوب رضي ya kawo الله daga abi عنه ayyub al-ansari khalid ibn zaid shi abu ayyuba sunansa khalid khalid ibn zaid wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka a wajensa kafin ya gina gidansa to أن رجلا قال cewa wani mutum ya ce للنبي صلى الله عليه وسلم ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabani waye ya faɗi wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya da ta ce ai abu ayyuban ne abin da yasa bai bayyana da cewa shi kansa bane dan kada a tumce shi da cewa yana son ya yabi kansa ne Ah, amma akwai ruwaya kuma da cewa a wani balarabe ne wanda yake bako akwai ruwa da cewa ibnul muntafiq ne ma ya yi wannan tambayar to مم.
ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama أخبرني بأمر ina so ka bani يدخلني الجنة.
labari da wani aiki aikin da zai shigar da ni aljanna قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما له ما له sai mutanen da suke wajen ko kala sai mutanen da suke wajen suke cewa malahu malakai wannan wata irin tambaya yake wannan wata irin tambaya yake وقال النبي صلى الله sai عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce عرب ما له aiko bukata ce babba yake da ita su suna ganin kamar akwai wani walle nasa da ya wannan tambayar haka مم.
manzala sallallahu alaihi wasallam ce a ai yana da hujja babba akan yin tambayar مم. تعبد الله manzala ya ce ai abinda za ka yi ka shiga aljanna shine ka tsaya ka bauta wa Allah مم. ولا تشرك به شيئا ba a kadda ka yadda ka tarar da wani abu da Allah
وتقيم الصلاة kuma ka tsaye da sallah وتؤتي الزكاة kuma ka ba da zakka وتصل الرحمة kuma ka sa da zumunci مم. وقال بهز ba zai حدثنا faɗa شعبة.
tasar ruwayar haddasa na shubatu قال حدثنا عمر بن قال عثمان حدثنا محمد بن وابو عثمان عثمان وابو بن عبد عثمان بن عبد الله الله أنهما سمعا موسى بن طلحة wato a nan an karɓo hadisin daga wajen mutum biyu an karɓo daga ɗa an karɓo daga uba amma da ɗan da uban duk sun yi tarayya a malami Mm.
da ɗan da uban duk sun ji ne a wajen Mm.
malami ɗaya ne ne musamman dalhata an abi ayyuba مم. بهذا da wannan isnadin ko da wannan tsarin قال أبو عبد الله buhari ya ce عسى أن يكون محمد غير محفوظ ina jin tsoron kada muhammadu bin usman dinnan da aka faɗa a wannan ruwayar ba shine tabbatacce ba إنما هو أمر a'a ai amr ibn usman ne Mm.
ba muhammad ibn usman ba shi usman dinnan yana da yaya biyu akwai amru akwai muhammadu to a wannan ruwayar aka ce ai muhammadu ne aka karbo hadisin daga gare shi tare da mahaifinsa amma buhari ya ce yana zaton wannan ruwayar ɗimuwa ce bari an karbo hadisin ne daga amru da mahaifinsa to kuma duk sun karbo daga musa to نعم حدثني معمر بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ya kaba daga abi zur'ata ya kaba daga abi huraira Allah ya kare yadda a gare shi أن أعرابيا cewa wani balarabe أتى النبي صلى الله ya عليه je wajen وسلم ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فقال ya ce دلني على عمل ina so ka shiryar da ni bisa wani aiki إذا عملته da idan na tsaya na aikata wannan aikin دخلت zan الجنة shiga aljanna قال ya ce تعبد الله ai abinda za ka yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai tambayar abinda za ka yi ka je ka bauta wa Allah لا تشرك به شيئا kakka tarar da wani abu da Allah وتقيم الصلاة kuma ka المكتوبة tsaye da sallah wadda take ta farilla salloli biyar tsakanin yini da dare وتؤدي الزكاة ka ba da zakka المفروضة wadda take lalle lalle وتصوم رمضان kai azumci- kai azumin watan ramadan قال sai ma- mai tambayar ya ce والذي نفسي بيده na rantse da wanda rayuwa ta ta tabbata ga ikonsa لا أزيد على هذا ni ba zan ƙara ba akan wannan فلما ولى yayin da mutumin nan ya juya ya tafi قال النبي صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة wanda a ce ya kalli wani daga 'yan aljanna haka din zai faranta masa rai فلينظر إلى to ya هذا kalli wannan wannan lalle in ya yi aiki da yadda ya faɗa to tabbas shi ɗan aljanna ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne yana nuna wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ba kawai goman nan bane Allahu akbar su suka fi shora su suka fi ɗaukaka Allahu akbar amma bayan nan akwai wa'yansu kamar hassan da usainu da mahaifiyarsu sai da fadima da matayen manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa da ake ambaton wannan mutum goma akan cewa su ne mubasharu na biljannati dangane da cewa su an musu albashar din ne gaba daya eh, koko da lafazi na musamman to
دسنا مسدد أن يحيى عن أبي حيانا قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا da wannan isnadin حدثنا حجاج حدثنا عمار بن زيد حدثنا أبو حمد جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول jajab lana abbasin yana cewa قدم وفد عبد القيس jama'ar abdulkais sun zo على النبي صلى الله wajen عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam an ce mutum goma sha hudu ne to akwai ruwaya ma da ta ce ai su arba'in ne
فقالوا suka ce يا رسول ya الله rasulallahi إن هذا الحي من ربيعة hakika wannan kabila daga banu rabi'a wannan kabila daga banu rabi'a ne mu dinnan da muka zo mun zo ne daga banu rabi'a قد حالت بيننا وبينك كفار مضرع gashi kafiran muraro sun tsare tsakanin mu da kai ولسنا نخلص إليك ba mu iya samun zuwa wajenka إلا في الشهر الحرام sai a wata mai alfarma أمرنا بشيء نأخذه عنك ka umarce mu abin da muke so ka umarce mu da wani abu da za mu karba daga gare ka وندعو إليه من وراءنا mi kiran duk wanda suke gabanmu zuwa gare shi Hmm.
duk wanda mun fi su kusa da kai to sai ya zama mu ne masu isar da saƙon nan naka zuwa gare su wanda koyaushe haka ake so kenan magana ta alheri magana ta shirya magana ta addinin Allah in ka ji wanda shi bai ji ba ko bai da halin ya ji kamar yadda ka ji to kai kokarin ka isar masa addinin Allah na a isar ne duk wanda ya san wani abu daga addinin Allah to ya kokarin isarwa ga wanda bai sani ba
قال sai m- manzo Allah ya ce آمركم بأربعين ina umarta ku da abu hudu وأنهاكم عن أربعين kuma ina hana ku daga abu hudu الإيمان بالله ina umarta ku da ba da gaskiya da Allah وشهادة أن لا إله إلا الله kuma ku tabbata cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah wannan shine abu na farko وعقد بيده manzo Allah ya هكذا nuna da hannunsa wannan shine na farko مم. وإقام الصلاة a sai kuma tsaye da a tsaye da sallah وإيتاء sai ba da الزكاة zakka وأن تؤدوا خمس ما غنمتم abu na hudu shine ku ba da humusin abin da kuka samu a wajen yaƙi مم.
duk wata ganima da kuka samu a wajen yaƙi to a kasa biyar ku ba da kashi ɗaya ko a ce kashi 20 cikin ɗari na ganimar ku bayar ga baitulmalin musulmi نعم wa anhaakum an dubai ina hana ku daga abu hudu ina hana ku daga yin tsimi a dima wanda yake ya bushe wal khantami hakanan kuma ina hana ku daga yin ya, tsimi a cikin ah, wa- tulu wanda yake mai karamin baki wan naqiri ko kuma yin ya, tsimi a kututturen bishiya ko kututturen dabino da aka kankare tsakiyarsa a ce a zuba ruwa a yi tsimi wal muzaffati ko kuma wanda yake an shafe shi da ba- da mai da kalo to kakwai tsimi a ciki
wa qala sulaymanu a sulaimanu ya ce wa abun nu'mani an Wato wannan- hamadin an ce mansuhi ne da ha- hadisin da muslim ya ruwaito cewa da can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da can na hana ku daga yin tsimi in ba a cikin salka ba amma yanzu ne muku izini a kome ma kwa iya yin tsimi amma abu ɗaya da dole ku guda shine ku guji san- shan duk abin da zai sa maye duk ayin da aka yi tsimi in dai ba zai sa maye ba to ba laifi dan an sha amma abin da aka hani shine duk abin da zai sa maye ko da ko sai an sha da yawa ne zai sa mayen to a sha ɗan kaɗan ɗinsa haramun ne
na
to
wa qala sulaymanu Sulaiman wa ibn Harbin ya ce wato hadisin da nan gaba Buhari zai kawo shi da isnadi anan ya kawo shi mu'allaki amma nan gaba zai kawo shi da isnadi shi yasa na cikin hadisai wajen dubu da ɗari biyu da Buhari ya kawo su mu'allakai a wani wajen a wani wajen ya kawo isnadin su haka nan Abu Nu'man Muhammad ibn Faris Sadusi shi ma ya faɗa sun karɓo an Ham- Hammadi daga Hammadi ibn Zaidin al imanu billahi ba da gaskiya da Allah na'am shahadatu an la ilaha shi ne illallah ku tabbatar cewa ba wanda ya cancanci abautawa in ba Allah ba wato ba wawi ba wa shahadati ba Na'am.
al'imani billahi shahadati Allah ilaha illallah نعم. حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع wato قال shi shahadati din a iya faɗa da fuska biyu shi dai al'imani billahi da jarra amma shi shahadati a iya faɗa da jarra ya zama badali ya iya cewa kuma shahadatu Allah ilaha illallah kamar an ce huwa ai ai imanu shahadatu Allah ilaha illallah نعم حدثنا ابو اليمان على كباب النافع قال أنا اخبرنا شعيب بن ابي حمزه أنا أنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ɗaya daga أن أبا kawo sau'atu na هريرة madina cewa aba huraira رضي الله عنه allah ya ƙara yadda gare shi قال ya ce لما توفي رسول ya الله na صلى الله عليه وسلم karɓar manzo sallallahu alaihi wasallama وكان أبو بكر رضي الله عنه ab- abubakar ya zama shine halifa bayansa وكفر من كفر min al'arabi Min wanda al'arabi.
ya kafirce daga larabawa ya kafirce فقال عمر wato wannan wakana ta yi kana din a naƙisa ce labarin an shafe tunda an faɗa cewa akan shafe labarin nata kaɗan ko ta yi kuma zama kana tamma ce abubakar shi ne wato fa'ilinta Ah, wato wanda suka kafirce daga laraba suka kafirce faƙala umar sai na abubakar ya shirya yaƙa duk wanda ya kafirce ko wanda ya ce ma ba zai bar da zakka ba sai sai na umar ya ce كيف تقاتل الناس me zai sa ka ce za ka yaƙi mutane hatta waɗanda suka ce su zakka ce ba za su bayar ba وقد قال Irin- رسول الله irin su a hudai a hudai mai cewa ɗana rasulallahi ma kana bayanana fa ya asafa ma baluna wa abi bakari a yi rusu ha bakaran iza ma ta bada hu fatilka wa amurin lahi kasu batu zahari yan sau ɗaya ba za su ce wa haba da an ce mu bi mun bi to kuma wanda aka ce mu bin ya babu shi yanzu wa- wa mu bi wani to shi ma so yake kenan in ya mutu ɗansa zai bari mai tabi mai tabi daga yau a ce mu bi wannan gobe sai a ce mu bi wannan Eh, irin su hudai a kenan masu wata bahaguwar fahimta game da addini to
na sai sai da namar ya ce ya Wa zaki qala zaka yi Rasulullahi zaki- sallallahu alaihi manzo Allah wasallama.
sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an an uqatila umarci da in nasa yaki mutane hatta yaqulu la sai su ce la ilaha illallah ilaha illallah wa man qala wanda ha ya faɗi la ilaha illallah fakar asma minni ma lahu ai ya kare dukiyarsa daga gare ni ba za- ba zan yaƙe shi ba wa nafsahu ya kare kansa ya kare ransa daga gare ni ban da dama in taɓa ransa illa bi sai haqqihi fa idan shi ne ya aikata abin da zai sa a taɓa dukiyar ko ran nasa kamar ya kashe ran da bai halatta ya taba ta ba man qatal nafsan bi ghayri nafsin afsadin fil wa katabna alim fi anna nafsa bin nafsi fi alim fil qisas fil qatla
wa hisabuhu ala misali Allah sana ga Allah Allah ne zai masa hisabi fa qala sai sayyidina Abubakar ya ce da sayyidina Umar wallahi law qatilanna man farqa bayna salati wa zakati na rantse da Allah ai sai na yaƙi wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka ya ce ya ji ya sallah ya ji ya gani zai sallah amma bai yadda a ce ya ba da zakka ba
fa inna domin zakata zakka haqqul ita mali ce haƙƙin da ke wajibi a cikin dukiya wallahi law mana'uni anaqan wallahi da za su hana ni yar akuya kanu aduna ila rasulillahi da sallallahu alaihi da ke wasallam ba da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laqataltuhum wallahi da na yaƙe su ala man bisa iha hana wannan akuyar
qala umar radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi yace فوالله ما هو إلا أن قشر الله صدر أبي بكر رضي الله عنه da wallahi ba abin da ya fi sai ko da naga Allah ya sa zuciyar Abi Bakar ta kwanta da wannan mataki da ya dauka na cewa duk wanda ya ce ma ba zai ba da zakka ba a yaƙe shi ko da da zai sallah a yaƙe shi fa Fa'araftu arafa annahu alhaq.
sai na gane cewa lalle magana ce wadda take gaskiya to Na'am.
ai abin da yake wajibi kenan wanda duk yace ya yarda ya sallah amma bai yarda ya bada zakka ba to a yaƙe shi
باب البيعة على إيتاء الزكاة ba min canfa bisa ba da zakka
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة Hmm.
Fa ikhwanukum wani fi sanin dini.
wata'ala yake cewa idan kafirai suka tuba daga kafircinsu suka yadda suka tsaye da sallah suka ba da zakka to fa a sannan ne suka zamo 'yan uwanku a cikin addini aka faɗa cewa sai sun tsaye da sallah sai kuma sun ba da zakka sannan suka zamo 'yan uwan musulmi a addini ashe wanda bai ba da zakka ba ba ɗan uwan musulmi ba ne ashe kenan ba musulmi ba ne tunda an faɗa musulmi ai duk inda yake inda musulmin ne na haƙiƙa to ɗan uwan musulmi ne
حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه jaririn abdullahi allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce بايعة النبي na yi صلى الله tafa عليه da manzon allah وسلم sallallahu alaihi wasallama على إقام da su cewa الصلاة lallai in tsaye da sallah وإيتاء zan ba da الزكاة zakka والنسي da لكل kuma مسلم cewa lalle nasiha ga dukkan wanda yake musulmi malamai suka ce a nan da aka kaidance da musulmi ba wai ana nufin aiki da kaidin ba ko kafiri ne ya nemi kai masa nasiha akan gaskiya kai masa nasiha babban nasiha da zaka wa kafiri kuwa ai ita ce ka nuna masa musulunci shi yasa nan ta hasisin lil galibi Na'am.
mafhumin na sifa ba a aiki da shi a nan saboda ya zo ne lil galibi ba da shuruɗin fasma'i Allah ya kuna galiban kallayi aifil- eh, ai- kallati aifilu juri in aran na yati babu ismani zakati babu zanubin wanda ya hana zakka وقول الله da kuma faɗin تعالى Allah tabaraka wa ta'ala والذين يكرزون الذهب والفضة كن ولا جا.
ينفقونها في سبيل الله wa'annan da suke taskance zinari da azurfa suke ci da zinarin nan ko azurfa don taimakawa addinin Allah فبشرهم بعذاب to أليم kai musu narko da cewa ga azaba nan mai raɗaɗi tana jiran su wato nan fa bashirhum an kawo isti'ara ce ta hakumiya Na'am.
wa in ta riddan ta hakumiya ina za ce ka gargaɗe su aka ce fa bashirhum
يوم يخبرون tuna ما في نار ranar da جهنم za a mai da dukiyar nan tasu ta koma kamar karfe a sa shi a cikin wuta ya jajawur وتكوى بها جباههم a ringa yin lalas da dukiyar nan tasu a goshin su masu hana zakar وجنوبهم da haƙurƙuransu da وظهورهم bayan su duk ai musu lalas da ita هذا ما كنزتم لأنفسكم ana cewa da su wannan shine abin da kuka tara ga kawunan ku kuna ganin ku kun tara wata tsiya ashe azaba ce kuka tara wa kanku فذوقوا ما كنتم تكنزون waɗanɗane sakamakon abin da kuka taskance abin da kuka tara.
حدثنا لكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول Ya ji ba Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce تاتوا الإبل على صاحبها على خير ما كانت a wato raƙuma za su zo tatil ibilu raƙuma za su zo ga mai ita tana mafi lafiyar yadda take mafi ƙarfin yadda take إذا هو لم يؤدي فيها حقها matuƙar dai bai ba da haƙƙinta a cikinta ba bai ba da zakkar raƙuman nan nasa ba a ranar alkiyama za a tashi raƙuman nasa تدعوه suna بأفاتها lafiyayyu suna da ƙarfinsu za su ringa taka shi bi a hafatiha da ta da kofatansu
وتاتي الغنم a tumakai da awakai za su zo على ga mai صاحبها tumakan nan ko على خير ما awakan كانت tana mafi kyan yadda ta kasance da ƙarfinta da lafiyarta إذا لم يؤدي فيها حقها matuƙar dai bai ba da haƙƙin da ya waje ba a cikinta ba تدعوه ta ringa بأزلاجها taka shi da kofatanta وتدعوه tana بطولها sukansa da ƙahonta قال ya ce ومن حقها Mhm.
أن تولب على الماء yana daga haƙƙin dabbobin nan ran da duk aka kai ta wajen shan ruwa tunda akwai bayan Allah masu wucewa ko masu zuwa wajen a tatsa daga nonanta a ringa ba su a ɗan ringa raba musu eh ka a ce wanda bai da shi sai dai a huce da ita ta gabansa a je ta sha ruwa ta dawo a dawo da ita ta koma inda take shi yana gani bai samu kome ba to ko da wannan ranar da za a huce da ita ta gabansa ko zai same ta a wajen da ake ba ta ruwan ta sha to a ɗan tatsa a ba shi ko kaka eh ko kaka قال ya ce ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته kada wani a cikinku ya yadda ya zo min ranar alkiyama da akuya yana ɗauke da ita akan wuyansa لها يؤار tana kokawa فيقول يا ya ringa محمد cewa da ni ya muhammadu فأقول لا أملك لك شيئا wadda ba amsar da zai ji daga garin sai ko in ce ni ba wani abin da zan iya ma a yau قد بلغت ai na faɗa ma ka fitar mata da zakka ka ki fitar mata tun da baka fitar da zakka ba sai yanzu da zaka zo waje na ba abin da zan ma ولا يأتي ببئير kada ɗayan ku ya yadda ya zo waje na ranar alkiyama yana ɗauke da raƙumi a wuya نعم له رقاء yana kuka فيقول يا raƙumin nan محمد yana kuka ya zo yana ce min ya Muhammadu fa kulu فأقول لا a أملك ce da لك shi شيئا قد ba wani abin da بلغت zan iya ma a yau ai na faɗa ma ka fitar da zakkar da ta waje ba a raƙuman nan naka kake fitarwa
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu salih saman ya karɓo daga abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من آتاه الله مالا wanda allah ya hore masa dukiya فلم يؤد زكاته amma ya ƙi ba da zakkar dukiyar nan da allah ya hore masa مثل له يوم القيامة za a شجاعا suranta wannan dukiyar gare shi a ranar alkiyama ta koma miciji kumurci أقرأ wanda yake mai ɗige-ɗige a kansa له زبيبتان yana da alamomi biyu a ba- mako- ma- muƙamuƙansa يدوقه يوم القيامة wannan macijin shine zai masa sakandami ya kewaye wuyansa haka a ranar alkiyama ثم يأخذ بلهمز- بلهزمته sannan ya kama wato mahaɗar bakinsa يعني yana شدقين nufin muƙamuƙansa ثم يقول sannan ya ce da shi mijin Ana yana ce da maluka.
shi ina dukiyarka أنا ni ne كنزك taskar da kai ta ajiya ثم تلا sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya لا يحسبن الذين يبخلون الآية a kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su daga baiwarsa su ringa ɗauka cewa wannan rowar da suke wani kirki suke wa kansu bari rowar da suke cutar kansu suke share ne babba suke wa kansu sai yi ɗauwaƙo na ma ba bihi yau malkiyama da sannu za a musu kanname da amina suka yi rowa da shi a ranar alkiyama
باب ما أدي زكاته فليس بكنز babin cewa duk wata dukiya da za a fidda zakata a bayar to wannan bata zama cikin kanzu da aka face wallazi ne yakin zuna zahara wal firrata wala yunfiquna ha ba لقول النبي صلى الله عليه lama وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس فيما دون خمسة أواق صدقة zakka ai ba ta wajaba a dukiyar da bata kai uqiya biyar ba وقال أحمد بن شبيب بن سعيد Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id yace حدثنا أبي حد- عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال Khalid ibn Aslam yace خرجنا مع عبد الله بن عمر mun fita رضي da الله Abdullah ibn Umar عنهما Allah ya kara yadda a gare su فقال أعرابي sai wani balarabe yace أخبرني يا- قول الله "Ah, ina so ka faɗa min me ake nufi da faɗin Allah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله Ah, wannan da suke taskance zinare da azurfa su kici da zinarin nan ko azurfan nan a cikin taimakawa addinin Allah ko inda Allah ya ce a ciyar قال ابن عمر sai Abdullahi ibn Umar ya ce من كنزها ai abin da ake nufi wanda ya taskance ta فلم يؤد زكاتها ya ba da zakkar ba wai zara tara dukiyar ba aka yi hani daga gare shi amma a tara a ki fidda haƙƙin Allah a ciki in za a tara a fidda haƙƙin Allah to ai wannan abu ne mai kyau ni'imal malu salihu lirrajul salih dukiya an ta zama ta kirki ce ta je hannun mutumin kirki za a ga ayyuka na alheri da dukiya
فويل له me wannan tarawar ya ki fidda haƙƙin Allah kaitansa
إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة dahidi wannan da an fi saukar da shi ne kafin a saukar da zakka a a saukar da ayar zakka فلما أنزلت yayin da aka saukar da ayar zakka جعلها الله دورا sai Allah ya للأموال sanya wannan zakka tsarkakewa ce ga dukiya duk dukiyar da aka fitar mata da zakka to ba ta cikin taska ko dukiyar da aka taskance wadda ake zargin wanda ya taskance ta din حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق قال العزائي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن أمر بن يحيى بن أمارة أخبره عن أبيه يحيى بن أمارة بن أبي الحسن مم.
أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه ya bi da يقول ba sa'id al-hudri sa'ad ibn malik al-hudri Allah ya kare da gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس فيما دون خمس أواق صدقة zakka ba ta wajaba a cikin duk dukiyar da bata kai ukiya biyar ba ukiya ko daidai take da dirhami arba'in na shari'a yanda yake an samu nassoshi da suka bayyana cewa ai ukiya dinari am dirhami arba'in dirhami arba'in shine ukiya ɗaya shi yasa arba'in sau biyar nawa kenan ɗari biyu Eh, dukiya wadda bata kai dirhami ɗari biyu ba ba zakka a cikinta mafhumin wannan kaka kenan in ta kai dirami 200 zakka ta waje ba a cikinta ya za ko yaushe ake ce a masu dukiya su ringa duban kimar dukiyar tasu a dirhami na kar su ce sai yanda yan zamani suka iya cewa a tsaya a duba a dinari kawai a tunda shi dirhami ma ya fi tabbas a matsayinsa na ga yanda za a fitar masa da zakka ko ga iyaka wanda za a fitar wa da zakka fiye da dinari tunda a dinari akwai sabani da yawa na malamai a duba littattafai za a ga akwai sabani da yawa dinari sai ya kai nawa ne zakka ke waje ba a ciki amma dirhami dukkan malaman musulmi sun gama akan cewa dirhami 200 lissabi ne نعم وليس فيما دون خمس زوج صدقة zakka ba ta waje ba a cikin raƙuman da ba su kai guda biyar ba
وليس فيما دون خمس أو سوء صدقة zakka ba ta waje ba a cikin noman da bai kai wusuki biyar ba
حدثنا علي بن سمع هش- هشيما أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربزة na wuce da rabza فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه wato waje ne kamar tafiyar zango uku daga madina irin tafiya ta da in an tashi aka tafiya yau aka tafiya gobe aka tafiya jibi daga madina a za a kai rabza نعم wanda a nan ne ma shi abu zarrin ewa fati a nan ne kabarinsa yake sai ga ni ga abi zarri dundubun junada فقلت له Allah ya ƙara yadda a gare shi zai ce da shi wanda abu zarrin yana cikin magabata a musulunci an ce ko dai shi ne na hudu a musulunta ko shi ne na biyar mutum uku ne kaɗai suka riga shi musulunta ko mutum hudu Hmm.
Eh, shi yasa ya daɗe da musulunta kuma ya nuna ƙarfin rai wajen musuluntarsa da ya musulunta ana ɓoɓɓoyewa shi bai dai ɓoye ba zuwa ya gindin ka'aba ya bayyana kafirai suka tashi suna dukansa yana dukansu amma suka nuna masa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi aka ka da shi sumamme sai wannan a cikin kafiran ya tashi ya ce da sauran kun san wannan daga banu gibarin yake ku ko hanyar da kuke bi in za ku kasuwanci ta ƙasar su ne yanzu kuna jin in kun kashe shi za su sake kyale ku ku wuce ta ƙasar su ku je kasuwancin da kuke yi shi ya sa suka kyale shi amma da ya murmure gobe ma sai sake zuwa aka sake yin haka har abin ya zama musu wani alaƙaƙe kafiran nan cewa ga shi su sun ce sun kashe shi to ga abin da suke tsoro in kuma sun kyale shi zuwa yake bayyana a gindin ka'aba to shi wannan tabi'in zai dubin wahabi wanda tabi'i ne babba ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai samu ganinsa ba shi yasa da cikin muharramai ya ce sai gani ga abu zarrin faƙultu lahu na ce da abu zarrin ma an zala ka manzila ka haza me yasa ka zo wannan mazauni to me yasa ka zo nan wajen inda kake ala ya ce kuntu bi shami abu zarrin ya ce da ina ƙasar sham fatalautu ana wa mu'awiyatu aka samu rashin fahimta tsakanina da mu'awiyar fi wallazina yaknizuna zawaran fasata wala yanfiquna fi sabilillahi a ma'anar ayan nan wallazina yaknizuna zaba wal firdata wala yanfiquna fi sabilillah qala muawiyatu shi muawiya yace nazala fi ahli alkitabi ta sauka ne akan ahli alkitabi bata hada a musulmi ba fa qultu nace nazala fina wa fihim a a ba haka abin yake ba ta sauka akan mu da su har mu musulmi fakana bayani wa bayanahu fi zalika wannan ya dawo aka samu sabani tsakanin ni da shi wa kataba ila usman radiyallahu anhu muawiya ya rubuta wa halifarsa sayyidina usman sannan shi muawiya shine gwamna a sham sai ya rubuta wa halifar musulmi a sannan sayyidina usman Allah kare da gare shi yana kai karar Abu Zarri fakataba ilayya usmanu usman ya rubuto min takarda an qidamil madinata cewa ka zo madina fagadimtuwa na je madina fakasura alayyan nasu mutane suka yi waita gare ni labar abu zarin yawa ai ya je madina shi yasa da zuwansa madina sanda sai na usman ya ce masa ya dawo madina sai mutane kowa sai ya je wajensa kai ka ce ba su taɓa gani na ba kafin wannan dawowar da na yi daga sham fazakartu zalika li usmana sai na ce da usmanu kaga mutane sun min yawa kullum mutane su dinga taruwa a kaina kamar ba su taba gani na ba faqala li sai usmanu ya ce in shi'ta tanahaita in kana in ka so ka iya tashi ka bar nan ka dan matsa ka dan daga nan fa kuntu qariban fa kunta qariban ka zamo kana kusa ba kai Zaka- nesa ba na'am fazaka alladhi anzalani hadha almanzila kaga wannan dalili inji abu zar shi yasa ka ganna a wannan mazauni nawa inda ka ganni yanzu a ramza din nan
walau amaru alayya walau ammaru alayya abdan allahu ammaru alayya habashiyan Habashiyan.
da za su naɗa bakar fata a ce shi ne jagora ta lasamitu wa da na yi na'atu biyayya na ji maganarsa na yi biyayya gare shi
حدثنا عياش Mm, قال حدثنا عبد الاعلى مم.
قال حدثنا الجريري مم.
عن ابي العلاء مم.
عن عن- عن الاحنفي بن قيس مم.
قال جلست مم.
ها مم.
وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد مم.
قال حدثنا ابي حدثنا الجريري مم.
حدثنا ابو العلاء بن الشهير ان الاعنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش mm. abul ala ibn shahiri ya ce ya ahanafa ibn qaisin ya faɗa musu cewa na zauna zuwa wasu jama'a daga qurayshawa فجاء رجل خشن الشعر sai wani mutum mai kausasshen gashi ya zo da والثياب tufafi da والهيئة tufa gaba ɗaya حتى قام har عليه ya tsaya a kansu فسلم sai musu sallama ثم قال sannan ya ce بشر الكانزين بردف na kaiwa masu ajiye dukiya masu tara dukiya gargaɗi da cewa akwai duwar wasu wanda Kuma suke alaihi masu nar zafi jahannama.
da za a sa a wuta sai sun yi jajawar a ringa ɗauko duwatsun nan ثم يوضع على حملة صدعي أحدهم sannan a sa a gindin nonon ɗayansu حتى يخرج من har ya بريق fita كتفه daga ƙarƙashin gurungun tsin kafaɗarsa wa yudau ala nugudi katifihi a ɗora wani kuma akan ƙashin gurungun tsin kafaɗarsa hatta ya kawo jama'a sai ya fito daga gindin nonansa
ya tazalzalu yana ta raurawa thumma walla sannan bayan ya faɗi wannan magana ya juya da baya fajalasa ya ila zauna zuwa sariyati wani al'amudi wa tabi'tuhu na bi shi wa dalasu ya ilayhi zauna inda ya zauna wa ana la adri man ban san huwa wane ne ba fa qultu lahu sai na ce da shi la ura alqauma illa qarqari allazi qulta iyaka fahimtar na- iyaka fahimta ta mutanen nan magana da ka faɗa musu ba su so ba qala ya ce sai wannan mutumin ya ce da ni innahum la yaqiluna ai shay'a ba su da fahimta ne ai ba su da fahimta ne qala li khalili ai maganan nan da ka ji na faɗa haka ba daɗi na masoyi na ya faɗa min qala ya ce qultu ma annabi ya ce, khaliluka "Ah, wane ne ba daɗin naka waye masoyin nan naka da kake faɗa qala ya ce annabi sallallahu "Annabi alaihi wasallama ai annabi ne ya faɗa min haka ya abazare ya ce da ni ya abazarin atubsiru ahadan uhudan uhudan ka ga dutsen nan na uhudu kana ganin dutsen nan na uhudu qala ya ce fa nazartu ila shamsi "Eh, sai ne duba zuwa rana ma baqiya min abin da an-nahari ya rage daga rana wa ana ura anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yursiluni fi wato da manzo Allah ya hadatin faɗa min kaga dutsen can na hudu sai na daga kai na dubi rana ina duban in ga a to manzo Allah da alama aike na zai ga kuma rana ta taho faduwa ni ko ban san manzo Allah yakan yi irin wannan aiken ba sai na kalli ranar ina du tunanin me ya rage ne a ce rana ta faɗi qultu na'am na ce ya rasulallah ina na gan shi qala sai manzon Allah ya ce da ni ma uhibbu anna li misla uhudin zahaban ba na son a ce na tara kamar girman dutsen uhudu na zinari na'am unfiquhu kullahu a ce gaba ɗaya na kashe shi illa salasata dananira in ka ga abin da yake zai min amfani a cikin dinari uku kawai ma'ana idan da zan samu kamar dutsen uhudu na zinari to duk gaba ɗaya kashewa zan yi dinari uku kaɗai ya isa bukata ta shine kaɗai zan rike a ciki don bukatar da take gabana in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wa inna ha'ula'i la amma waɗannan yaqiluna mutanen in ji abu zarin ba su gane maganar da nake faɗa ba inna ma jama'una dunya suna tara duniya ne
la wallahi na rantse da allah la as'aluhum dunya ni ba cewa ne su bani duniyar tasu ba ni abin da nake faɗa a rage tara duniyar nan a daina tara di- eh, duniyar nan wala astaftihim an dini a ba zan tambaye su game da lamarin addini ba ilimin da ne zaman da ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da na karba a wajen sa ai ba su karba ba na na fi su a wajen wannan hatta alqalla azza wa har sai jalla na koma na game da Allah azza wa jalla ko ko abin da yasa ce ba zai tambaye su ba saboda ai wanda za a tambaya daga lamarin addini a samu mai tsantsani ne a duniya Mm.
amma wani wanda yake hakkewa duniya kuma ka je wai tambayar sa lamarin addini anya magana da zai faɗa ma gaskiya ce ya san addinin kuwa inda ya san addini ya ringa hakkewa duniya haka wanda ya sa addini hakikanin fahimta ai zai bar duniya mal ilmu illa al'amalu bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili Mm.
ba wani abu ne ilimi a za a yi aiki da shi aiki da shi ko mutum ya bar duniyan nan dan tunanin me zai samu a lahira na'am da babu infaqil mali fi haqqihi